على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba da yanwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna godiya da yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai mai gudanar da al'amuran sammai da kasai ba tare da mataimaki ba cikin yukunsa ne yau ma rayuwarmu ta iso wannan lokaci a yau 23 ga watan ramadan shekara ta 1000 da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda yake daidai da goma sha biyar ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya a sha hudu ne ga wata to muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala yau ma mun sake haɗuwa wannan majalisi na masjidu Ali ibn Abi Talib da ke gandun Wambai don jin fassara na ma'anonin ayoyin alkur'ani mai girma gurgunan hali ciki wannan littafi na raddal azhani ila ma'anin alkur'an na sheik abubakar muhammad gumi rahimahullah muna roƙon allah ta'ala ya mana muwafaka jiya mun tsaya cikin suratul arafi aya ta 37 yau ma insha Allah za mu tashi akan ita wannan aya بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك
Allah subhanahu wata'ala ya ce faman azlamu wane ne fi zalunci mimman fitara alallahi kadhiba daga wanda ya kage ƙarya ga Allah subhanahu wata'ala aw kadzaba bi ayatihi ko kuma ya ƙaryata game da ayoyin Allah abubuwa guda biyu ne a kage abinda Allah bai faɗa ba a jingina masa a ambaci wata dokar da Allah bai sa ba ta halattawa ko ta haramtawa kana sai a jingina ma Allah da kuma ƙaryata abin da Allah ta'ala ya ambata na doka wani ya ƙaryata ta waɗannan ababe guda biyu su ne abokan tagwaitaka da wanda babu wanda ya kai su girma na zalunci ma'ana babu wanda ya kai wanda ya aikata su zalunci Allah ta'ala ce ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab ai masu aikata irin wannan wato rabansu na littafi zai same su mun yi bayani jiya abinda malamai suka ambata menene nasibuhum minal kitab wato abinda Allah ya rubuta musu a cikin lauhil mahfuz alkitab shine lauhil mahfuz abinda Allah ta'ala ya rubuta musu na arzikin su abinda Allah ya rubuta na alherin da zai same su abinda Allah ya rubuta na al'amuran shari da zai same su hasali shi aikin ma da suke aikatawa yana na rubuce a cikin lauhin mafuz kuma ajalinsu ma yana na rubuce don haka ba za su tsallaka mu abinda Allah subhanahu wata'ala ya rubuta musu ba to Allah ce ulaika yanaluhum nasibuhum min alkitab hatta idza ja'atuhum rusuluna har sai lokacin da manzanninmu suka je musu yatawaffawnahum suna amsa rayukansu qalu za su ce musu aina ma kuntum tad'una min dunillah ina ababen da kuke bautawa baicin Allah ina ababen da kuka riƙa abin bauta kuka bar Allah ina dokokin da kuka ƙaga ko wasu suka ƙaga muku sabanin na Allah kuka yi tamassuke da su kuka yi watsi da na Allah akwai inda suke shimfiɗa ma kansu tafarki wanda ya saba mana Allah da na manzansa saboda suna ganin girman waɗanda suka shimfiɗa musu wannan tafarkin to a ranar alkiyama ko lokacin da za a amshi rayukansu za a musu wannan tsile ina waɗannan ɗin suke kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ambata a cikin alkur'ani suratul bakara a ranar alkiyama irin waɗannan za su baranta sashensu daga sashe istabarra allazina tubi'u min allazina tabaru wa ra'aw al'azab wa taqatta'at bihim al-asbab وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كروة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار duk wanda ya riki wani hanya aka ja shi sabanin ta Allah subhanahu wataala yana ga wannan din ya isa to a ranar alkiyama baranta za su yi sashen su ga sashe Allah maɗaukaki ya ce a yayin da waɗanda aka bi za su baranta daga waɗanda suka bi su su waɗanda aka bin ana ga cewa za su iya yin wani abu to sai an zo wajensu su kuma su ce in ba mu ba ku haka za su ambata musu mu ba mu san ku ba za su musa duk abin da suka ƙaga musu na tatsuniya duk abin da suka shimfiɗa musu na waɗansu ƙa'idojin yaudara duk abin da aka kawata musu na bayanai da suka ga wannan ɗin kaman haka yake alhali ba haka yake ba to a ranar alkiyama za su baranta za su musa abin da suka yi ɗin ittabaru alladhina tubi'u min alladhina tabu wa ra'aw al'azaba saboda sun ga azaba a ranar wata qatta'at bihim al-asbab duk waɗansu hanyoyi na sadarwa ya katse a tsakaninsu to tun anan lokacin da suka zo mutuwa za a tambaye su hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum har sai idan manzanninmu sun zo musu suna amsa rayukan su qalu za su gaya musu suna masu zargi tabkitan wa ilzaman lahum bil hujja suna masu zargar su suna lazamtar musu kuma da hujja a kafa musu hujja yanzu aina ma kuntum tad'una min dunillah ina waɗanda kuka kasance kuna bauta wa baicin Allah suke ƙalu ballu anna sai su ce sun ɓace mana ba ma ganinsu a yanzu falam narahum ba mu gansu ba alhali da sun musu alwashin in mala'ika ma ya zo za su iya umarni a mala'ikan su ce kada ya karɓi ran i ana faɗan wannan tatsuniyar to kaga sai mala'ikan ya zo idan suka ce aina ma kuntum tad'una min dunillah sai ce ballo anna sun bace mana bamu gansu ba wa shahidun ala anfusihim za su shaida makawunan su a wannan rana annahum kanu kafirin cewa su fa sun kasance kafirai ne ma'ana sun kafirce ma addinin Allah subhanahu wata'ala Allah ya ce
قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى ربنا هؤلاء أضلونا
to tunda al'amarin na rashin gaskiya ne ba a yi riko an yi tamassuki da shirayar da Allah ta'ala ya aiko manzansa da shi ba an bi tatsuniyoyi an bi san rai maimakon a kama dahir sai aka kama kawalwalniya to al'amarin a kiyama sai ya kasance musu suna jefe-jefen magana a tsakaninsu suna la'antan juna suna zargin juna suna ganin laifin juna ƙala ta'ala lahum yau malƙiyama a ranar alƙiyama Allah ta'ala zai ce musu a dalilin roƙo da waninsa da suka yi a nan duniya udkhulu fi umamin ku shiga cikin waɗansu al'umomi qad khalat min qablikum waɗanda suka shuɗe a gabanin ku zo min aljinni wal insi a cikin aljanu da mutane waɗanda su ma suka yi kangara suka ki bauta ma Allah sai Allah ta'ala ya ce ku shiga tare da su fin naro a cikin wuta domin wuta ita ce za ta zamanto sakamakon duk wanda ya bin dokar Allah ya kafarce ma ayoyinsa wannan muta'alliqun nabi udkhulu to a irin wannan yanayi idan aka sanya su a wuta kullama dakhalat ummatun duk lokacin da wata al'umma aka ingiza ta cikin wuta la'anat ukhta ne qabla hawan da tazo gabananta li dalaliha biha saboda ita ce ta kwashe ta ai mun ji a baya idan aka kira su zuwa ga dokar Allah suna ambata cewa menene wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna aba'ana wallahu amarna biha wal inna allaha la ya'muru bil fahsha idan suka aikata wani aiki da ya saba ma dokar Allah shine al fahisha shirka da duk wani abu wanda yake na fita daga da'ar Allah wanda suke aikatawa sai su ce sun samu iyayensu ne a kayi shi yasa suke aikatawa kuma ma sai suka sake yanka ƙarya kuma wallahu amarna biha wai Allah ne umarce mu da haka ne to kaga duk lokacin da wata al'umma take kan bata to takan gadar da bata a wadda za ta zo a bayanta ma dama ya zamanto hujjar al'umma shine abin da muka ga iyaye na yi ba wai lallai abin da ya tabbata na gaskiya ba in ya zamanto tunanin al'umma su malam wane da malam wane da suka wuce ai su ma akan haka suka tafi shine kawai dalilinsa ba wai duba malam wane da malam wane akan tabbas gaskiya suke ko ba gaskiya ba in dai wannan shine hujja to tabbas za a tafi akan bata za a gadan ma 'yan baya bata kuma a ranar alkiyama za a dinga tsine ma juna shine Allah ya ce kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha duk lokacin da wata al'umma ta shiga cikin wuta sai ta tsine ma yar uwarta allati qablaha wanda ta zo kafinta wanda ta kwaikwayi batan a wajenta wanda suka ce inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun mun samu iyayenmu a kayan wata ɗabi'a wani addini wani tafarki shine umma wa inna ala atharihim muqtadun kuma mu masu koyi ne akan guraben da suka taka to ko in suka tafi akan bata suka yi riko da bata a ranar alkiyama shine Allah yake cewa kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha duk lokacin da wata al'umma ta shiga to sai ta tsine mata bayanta hatta idza daraku fiha jami'a har sai lokacin da suka hadu iddaraku asali ai tadaraku ne kamar yadda ibn abbas ne yake karantawa hatta idza tadaraku wata ayin diga mun ta'un ne cikin dalil lintika isakinai ai talahaqu wato lokacin da suka gama hallara ta baya ta hadu da ta gaba jami'an baki ɗayan su qalat ukhrahum wacce take ita ce ta ƙarshen wa humul atba'u sunu wanda suka bi na farkon sai su ce li'ulahum ga waɗanda suke na farkon nasu ai li'ajal li'ulahum waɗanda suke su ne gaba-gaba a cikin 'yan farkon da suka gadar da bata ai mun ji mutanen annabi nuhu alaihi salam har wasiya suke yi idan za su tafi sai ce la tadharunna alihatakum wala tadharunna wuddan wala suwa'an wala yaghus wa ya'uq wa nasra wa qad adallu kathira har ma wasiya suke yi su ce to tsofo sai ya zauna yana wasiya yan baya kun ga wannan mutumin da ya zo shi yana kaza to kar ku amince da shi tsawon rayuwa ne da shi kada ku bar ababen bautan nan naku da aka gada iyaye da kakanni kada ku bar wudda kada ku bar ya'uka kada ku bar yagutsa da nasara kar ku bar waɗannan gumaka Allah ce wa kad aballu kafira sun fadda da yawa daga cikin waɗanda suke zo a bayansu saboda sun gadar musu da bata to irin wannan gadan batan shine idan an hallara kamar yadda abu talib duk da taimakon da ya dinga yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gamsu kafircinsa shi ba na gaba ba ne kafircinsa ba na ƙaryata annabi ba ne wallahi ya san annabi yana da gaskiya kuma ya furta ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da addini min khairul adiyani dina min khairul adiyanil bariyati dina addinin da ya fi daidaito a cikin dukkan addinin da waɗansu suka shi ba komai hana shi ba kar a ce ya ba addinin yara a zage shi laulal malamatu aw hidara masabbatin lawajatta ni samhan bi zaka yaqina yace inda ba dan kada a zarge ni ba a ce na ba addinin yara aw hidara masabbatin ba dan ina kokarin kare kaina kada a ta zagi na a ci mun mutunci ba lawajatta ni samhan bi zaka yaqina da ka same ni nima cikin daɗin rai ina da tabbaci da yaƙini na bi wannan addinin naka amma wancan shi ya hana ni to kaga shi ba ƙareta waye ba amma ya bi ne kawai saboda me girman kan riƙo da abin da ubanni suka zo ba za a bar abin da iyaye da kakanni suke kai ba da abin da aka batar da shi kenan domin ƙarshen lamarinsa annabi ya so ya musulunta ya tsaya a kansa da ya ga ajali ya zo masa annabi yake cewa ya am qul la ilaha illa allah kalimatan uhajju laka biha inda allah baffa ka faɗo wata kalma ka ce la ilaha illa allah kalma ce da za ta zama hujja a ranar alƙiyama a wajen allah ta'ala ka mutu akan musulunci yana son furtawa amma sai ga fir'aunu hadhihi al-umma ya shigo da shi da waɗansa nadiru quraishin abu la abu jahal ya tsaya in ya ga kaman zai furta sai ce a targabu an millaci abdulmuttalab yanzu za ka kyamaci addinin babanka abdulmuttalab to su kuma suna alfahari da iyaye a ƙarshe dai sai waiwaya wajen annabi ya ce ya muhammad ana ala millaci abdulmuttalab ni kan ina kan addinin abdulmuttalab ba zan bari ba kuma haka ya mutu annabi ya fice yana zubar da hawaye saboda tausayawa babban nasa irin gudunmawa da ya bayar amma ga shi ƙarshe da ya kyawu ba Allah ce innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha'u wa huwa a'lam bil muhtadin ba kai kake shirar da wanda ka so ba Allah shi yake shirar da wanda ya so kuma shine mafi sanin wane ne ya dace da shari'a to kaga bibiyan abin da iyaye da kakanni suka zo da shi ko kan ba masu malam wane da su malam wane ana ga cewa malam wane ai ba ma'asumi bane malam wani ba masumi ba ne wanda yake masumi shine manzon Allah ko manzon Allah shi aka aiko ma shari'a babu dalilin da zai sa wani ya fito ya rubuce rubuce da suka yi karo da na manzon Allah ya ma a wani waje ƙaryata maganar manzon Allah kai a wani waje ma yayi da'awar maganar ubangiji ma yana gogayya da ita a wani wajaje su rubuta sun yi da'awar ilahiya mutum zai iya zamantowa Allah kamar wai adatul wujud da ake kawowa cewa kowa zai iya zamantowa Allah kome zai iya zamantowa Allah saboda ka kai martaba na fana kullum man alaiha fan da waɗansu maganganu da suka kakkaga a ƙarƙashin wannan suka ɓatar da jama'a da yawa to kaga wannan kai tsaye ya saba da tauhidin Allah ya saba da abin da ya zo cikin Qur'ani da hadisi qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad to kaga ma dama mutum yace zai ta masuki wai da abin da iyaye da kakanni suka zo ne shi yana ga cewa ba su yi kuskure ba to fa lalle a ranar alkiyama abin ba zai daɗi ba ana riko ne kawai da abin da iyaye da kakanni suka yi riko da shi in ya samu muwafaka da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi na addini to irin wannan ne Allah ya ce kullama dakhalat ummatun duk lokacin da wata al'ummar da ta kafirce ma Allah ta shiga wuta la'anat ukhtaha sai ta tsine ma yar uwarta da ta rigaye ta hatta idan daraku fiha jami'a har sai sun gama hallara a cikin wutan baki daya Allah ka tsare mu qalat ukhrahum liulahum na karshen waɗanda suka yi kwaikwayo sai su gaya ma 'yan farkon waɗanda su suka gasa musu abin aile ajalli ulahum hul matbu'un waɗanda aka bin kenan rabbana haula'i adalluna sai su ce ya ubangiji waɗannan da kake gani su suka batar da mu su suka ce mana kaza da kaza mu kuma da muka zo muka yi riko da shi fa'atihim azaban da'ifan minan nar Allah ka ba su azaba rubanya akan tamu a cikin wuta haka suna tsire ma junansu suna yi makan ya maimakon yanzu su da ake cewa za a ba su aljanna kai tsaye to yanzu kuma su ne suke neman ubangiji ya yi rubanyan azaba akan waɗancan ƙala sai Allah ta'ala ya ce likullin bi'ifun ba waɗannan kawai za a rubanyawa ba kowa da su masu magana da waɗancan da ake nema a ruɓa masa azaban Allah ce kowa yana da rufin azaba aya ce walan nazilakum illa azaba ba za mu ƙara muku komai ba sai azaba imamu shafi ya ce babu ayar da tafi yanke ƙauna ga kafiri kamar wannan aya ta cikin suratul naba falan nazilakum illa azaba har abada ba za mu ƙara muku komai ba sai wata azaba yazo nakira domin a nuna azabar mutarakiba ce mai hauhawa kuma kullum ƙara ta za a dinga yi Allah ka mana tsari da azaba ya zo cikin suratul ahzab sun yi irin wannan addu'a da suka ce rabbana atihim da'ifaini min al'azabi wal anhum la'anan kabira ya Allah ka ba su rubanyar azaba kama tsine musu tsinuwa babba su suka sabbaba musu to haka yake kasancewa hatta iblis iblis idan mutane za su zarge shi sai ya ce fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bi musarrakhikum wa ma antum bi musarkhiyya inni kafartu bima ashraktumuni min qabl inna adh-dhalimina lafi dalalin ba'id ko Allah madaukaki yake ambata yadda iblis zai ambata musu a kiyama idan sun zarge shi zai ce a ni kar ku zarge ni ku zargi kawunan ku kun ganni ne ai ba su gan shi ba to me yasa ka Allah subhanahu wata'ala ya sanya musu tafarki mai kakke kuma suka buka walwalne shaidan inna Allah wa'adakum wa'ada al-haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum Allah ya muku alƙawari na gaskiya ya nuna muku tafarkin da za ku bi ku tsira alhanifiyya as-samha duk wani annabi da aka aiko shi min ladun adama ila nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallama kalmar tauhidi Allah ake aiko shi da ita ba inda aka ce Allah da yawa ne kalmar tauhidi akan cewan Allah shine abin bauta shi daya to don haka iblis ma zai barwanta daga abin da suke jingina masa cewa shine bashe su ballantana jagororinsu mutane ko kuma aljanu idan suka ce rabbana ha'ulai adalluna fa'atihim azaban dhi'fan minan nar Allah sai ya ce li kullin dhi'fun ai kowanne a cikin su yana da azaba wadda take abin rubanyawa walakin la ta'lamun amma dai ba ku sani bane shi ya saka har suke neman azaba ga wasu kawai su din ma tana jiran su Allah ya ce
وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون وقالت أولاهم لأخراهم idan na ƙarshe suka yi mummunar addu'a ga na farkon to su kuma na farkon sai su kaya da baki su gaya ma 'yan bayan da suke koyi da su akan bata fama kana lakum alaina min fadlin su basu musu batan da suka kawo musu ba basu musa ba basu yi irin na iblis ba a su sun yadda to amma waɗannan da suke tutiyar cewa ai waɗancan ne suka ɓadda mu don haka a ruɓanya musu azaba ai suna ga yanzu kamar su ba su da laifi ne laifin waɗancan ne shi yasa suka shiga wahala to su waɗancan su ma sai su faɗi magana kamar mai kamancece yana da irin ta iblis sai ce fa makana lakum alaina min fadlin ai ku ba ku da wani fifiko a kanmu me ake nufi fadl ai ma'ana ku ba ku kasance kuna da wata madogara da za ku tsaya a kanta na cewa ku ba batattu ba ne kamar yadda sa'adi rahimahullah ya ambata cikin tafsirinsa ai li'annakum lam takfuru bi sababina sai su gaya musu ba sun kafarce ne a dalilinsu ba a su ma sun zaɓi ɓatan ne shi yasa ai tallata musu aka yi sai suka yadda ai daga neman shortcut ne mutum kuma yake faɗawa ko ba haka ba duk inda ka ga mutane suna ɓata yawanci neman shortcut ne falala ko da a addini ne sai a ce ana ta neman kullum mutum neman falala yake yi ya yi aiki kaɗan ya sallada da yawa ya aiki kaɗan ya sallada da yawa in yana bibiyan shi irin wannan ne kawai yake so ya tamassuki to shine sai ya ta kawo masa falala kala kala in kai kaza kana da ladan kaza in kai kaza kana da ladan kaza kawai sai ya dinga kaga zantuttuka mutum kuma har wata ran ma sai a ce masa kawai ai kaza zaka yi aljanna ma an baka sai a ce ba sai kai bauta ba sai kai sallah ba sallah ai shirme ce waye yake yin sallah wanda yake bin shari'a ne shine yake yin shi ne yake yin amma wanda yake bin hakika kuma me ya haɗa shi da sallah to kaga neman shortcut ake fadawa ko da misali a ce waɗanda suke bibiyan shaidanu da aljanu su ma neman shortcut ɗin ne yake kai su haka neman gajeriyar hanya shi yake sanyawa su afka su ma su fada cikin wahala eh mutum sai ya ci da zuciya kasuwa ce yake amma sai ce wannan din bai ishe shi ba shi ba ya je a hada shi da boka ya arziki da wuri sai a ce kawo idan mutum ko a ce kawo hanjin jinjiri imana yaga abun babba ne inda yana kuma kaunar duk aisha neman gajeren hanya ne duk a neman gajeren hanya gaugawa mutum ba zai bi tafarki wanda Allah ta'ala ya sanya ba to anan ne halaka take fadawa to don haka za su ambata musu fama kana lakum alaina min fadl ko ba ku da wani fifiko a kanmu la'annakum lan takfuru lam takfuru bi sababina ba kun kafirce ne wai a dalilin su ba ai laysa dhanbukum ahwanu min dhanbina za su ce musu zunubinku bai zan ya gaza irin nasu zunubin ba li yakuna azabukum akhafu ballantana azabarku ta zamanto ita ce tafi sauki ai sun ce wancan a ruban yawon su a basu rubi ɗaya kenan fanahan wa antum sawa wato za su nuna musu cewa da su da su duka ɗaya ne firtikabil kufr wajen aikata aikin kafirci da wanda ya ja da wanda aka ja matukan dai sun yi tarayya cikin kafircin shikenan qala ta'ala lahum sai Allah ya ce musu fadhuqul azaba bima kuntum taksibun ku dandana azaba game da abin da kuka kasance kun aikata a duniya na kafirci a irin wannan yanayi akwai tsilli-tsilli da ido kamar yadda Allah ta'ala ya ambata can baya cikin suratul an'am farko farkonta Allah ya ce walau tara idh wuqifu ala rabbihim alaysa hadha bil haqq qalu bala wa rabbina fadhuqul azaba bima kuntum takfurun idan aka tsaida su a bakin wuta za a shigar da su a dalilin kafircin da suka yi sai an tsaya ma an goranta musu a ce wannan ba gaskiya ba ce yanzu wutan nan da kuka karanta yanzu ba gaskiya ba ne ƙalubala zai ce gaskiya ce sai masu hada da rantsuwa wa rabbina mun rantsa da ubangijin da ku sun karanta a duniya sun ce wuta ba gaskiya ba ce yanzu kuma za su hada har da rantsuwa wajen gaskatawa to sai Allah ta'ala ya ce musu fadhuqul azaba bima kuntum takfurun kaga yayi kama da abin da aka faɗa a nan ubangiji Allah ya mana tsari na'am
inna alladhina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwaabus samaa تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجبل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين Allah ta'ala ya ce innal ladhina kazzabu bi ayatina lalle waɗannan da suka ƙaryata game da ayoyinmu wastakbaru anha kuma suka yi girman kai gabaranta falam yu'minu biha ba su imani da ayoyin Allah ba Allah ya ce la tufattahu lahum abwabus sama ba fa za a bude musu ƙofofin sama ban ji Allah duk wanda ya karanta game da ayoyin Allah ya yi girman kai ga barin bin dokar Allah subhanahu wa ta'ala ya walakantar da dokar Allah ya juya mata baya Allah ce ba za a buɗe masa kofofin sama ba to me ake nufi la tufattahu lahum abwabus sama kamar yadda ya zo a cikin tafsirin fatul qadir ya kawo bayanai daga magabata cikin tabi'ai almufassirun daki daki fassara kamar guda hudu wasu sun ce la tufattahu abwabu sama'i li ad'iyatihim wato ba za a bude kofofin sammai ba ga duk addu'ar da suka yi ai Allah ta'ala ya ce fad'u wa ma du'a'ul kafirin illa fi dalal ku roƙa din ai roƙon da kiran da waɗanda suka kafirce mu dokar Allah za su yi ba ta zama face a cikin bata Allah baya amsar addu'arsu to wasu malamai suka ce la tufattahu lahum abwabus sama ƙofofin sama ne ba za a buɗe ma duk kiran da suka yi ba wasu malamai suka ce abin da ake nufi la tufattahu lahum ai li a'malihim li'anna a'malahum la tuqbal ba za a buɗe ƙofofin sama ba ne ga duk ayyukan da suka yi saboda ayyuka ana karɓa ne kawai daga wajen masu imani amma wanda ya rasa imani wanda ya radda ko wanda bai yadda ba ya ƙaryata kamar yadda Allah ya ambata a nan to ayyukansa komun nagartarsu komun kyawunsu ba za a karɓa ba ilaihi yas'alul kalimut tayyibu wal amalu salihu yarfa'u الكلم الطيب kalmar la ilaha illallah kalmatu tauhid ita ce take ɗaukaka ayyukan mutane idan sun yi amma wanda ya rasa kalmar tauhidi ayyukansa ba za su tashi zuwa sama ba wasu sai suka fassara la tufattahu lahum abwabus sama duk ayyukan da za su yi masu nagarta Allah ba zai karba ba dan ba za a rubuta su ba wasu malamai suka ce la tufattahu lahum abwabus sama ai abwabul janna me yasa aka ce abwabus sama aka ce abwabul janna li anna aljannata fi sama ba za a bude musu kofofin aljanna ba wasu malamai kuma suka ce la tufattahu lahum abwabus sama ay la tufattahu abwabus sama'i li arwahihim idza qubibu wato ba za a bude kofofin sama ga rayukansu ba a lokacin da mala'iku suka amshi rayi ba za a kai shi sama ba ba za a bude kofar sama ba ko an je da shi to abin da shi ya tafi mai fatul kadir ya tafi akan fassara waɗannan guda hudu sai ce to ta kuma yiwu duka waɗannan ababe sun tattara a ma'anar wannan aya da Allah ya ce la tufattahu lahum abwabus sama saboda dalilai kowanne ya zo a kayan hakan ba zai wakana gare su ba a bisa fassarar da ta gabata to nan malam ya ɗauki fassarar ƙarshen ne rayukansu ne ba za a buɗe musu ƙofofin sammai ba domin idan mala'iku suka zo suka amshi rayukan mutane ran mumini ya bambanta da ran kafir kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata cikin wani hadisi na barwa'u dan azib lokacin da aka kai Uthman ibn Maz'un a wata wayan an ce wani ne rajulun min al-ansar an tafi da shi baqi'a ana tona kabari da yake dutse ne wajen an ɗau lokaci sai annabi ya zauna kafin a gama tono annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fara musu wa'azi ya ɗauki itace na ɗan kwakulan ƙasa haka yankutul arba manzo Allah sai ɗan kai sai fara musu nasiha yake ambata musu yaya mala'iku suke zuwa idan za a amshi rayi ai an ambata mai dama alƙur'ani akwai wanna shitati nashta akwai kuma wanna zi'ati gharqa kai dai in ka ji an ce annashitat ka san akwai sauki ciki don magana ta yi kama da nishadi ko amma in ka ji an ce wannazi'at gharqan idan ka ji gharqan ai ka san akwai wahala a ciki fusga ake akwai wanda cikin sauki ake cire ransa akwai wanda kuma cikin wahala fusga rayin ake to kowane rayi idan an amsa tsakanin na mumini da wanda ba mumini ba akwai yadda ake ta'ammuli da shi ana tafiya da rayuka duk in an amsa zuwa sama amma akwai wanda ake buɗe wa ƙofa shine ran mumini akwai wanda ba a buɗe wa ƙofa shine ran kafir to shine nan malam ce la tufattahu lahum abwabus sama sai ya ɗauki fassara ta hudu ai idza urija bi arwahihim ilaiha ba'da al-maut idan aka tafi da rayukansu zuwa sama bayan mutuwarsu fa yuhbatu biha ila sijjin fil ardi sabi'a za a jefo ta ne cikin sijjin ramin wuta a cikin ƙasan ƙasan bakwai yadda sama take sab'a samawatin Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahunna Allah shine halicci sammai bakwai ƙasa ma kwatankwacin sama don haka yadda sama take bakwai haka ƙasa ma take bakwai ita aljanna sama take alhali wuta kuma a cikin ƙasa take ramuka ne can ƙasan bakwai nan ne rami na ƙarshe wasu malamai suka ce nan ne wutar sakara da Allah ce innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum sa'ira to za a jefo musu wa lan tajida lahum nasira to za a jefo ta ne wannan wajen bayan an tafi da ita sama da khilafil mu'min sabanin mumini fa tuftahu lahu shikan za a bude masa kofa wa yus'adu bi ruhihi ila sama'i sabi'a za a tafi da ransa har zuwa saman saman bakwai kama wa da fi hadithin kamar yadda zo cikin wancan hadithi na barwa dan azib imamu ahmad ya rawaito sannan ya zo a cikin wani hadithi shi ma ruwan imamu ahmad cikin musnadinsa ibnu majah ya rawaito hadisin da ya so daga abu hurairah ta Allah ya kara masa yarda shi ma yayi kama da wancan hadisi na barwa'u dan hazi abu hurairah ta yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce almayitu tahduruhu almalaika mamaci idan ya zo mutuwa mala'iku suna halarta shi malakul mauti kenan wa awanuhu qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukkila bikum mai amsar rayukanku shine malakul mauti mala'ikan mutuwa da shi da mace mai kansa waɗanda su ne dama aka wakilta sa amshi rayukan dukkan halittu idan ajali ya zo to wannan hadithin abu hurairu ta annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mamaci mala'iku suna halarto shi fa idza kana rajulu salihan idan mutum ya kasance salihi ne mai imani mai bin Allah mai tsayuwa a dokar da Allah ya aiko manzansa da shi gwargwado Ƙala ai almaliku mala'ikan sai ya ce masa in ya zo gare shi zai amshi rayi sai ya ce ukhruji ayyatuhan nafsu tayyiba kanat fil jasadi tayyib ki fito ya ke rai mai tsafta da ta wanzu a jikin jiki mai tsafta kaga da rarashi ai shi ne Allah ta'ala ya ambata innal ladhina tawaffahumul mala'ikatu tayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun cikin suratul nahl waɗanda Allah subhanahu wataala waɗanda ake mala'iku suke amsa rayukan su tayyibin suna masu tsarki cikin daɗin rai babu wahala mala'ikun har sallama suke mu suna cewa salamun alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku kada ku wahala إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة kaga ma rarashin su suke in an zo karɓa ra'ayi Allah ka mana kyakkyawan ƙarshe wannan wanda ya yarda da dokar Allah da ke kunshe cikin Qur'ani ya yarda da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai juya baya a wani ba to za su ambata ukhruji ayyatuha an-nafsu at-tayyiba kanat fil jasadi at-tayyib ukhruji hamida ki fito kina mai godiya wa abshiri kuma ana miki albushir bi rauhin da kwanciyar hankali nishadi wa raihanun da wajen walwala wa rabbun radin ghairu ghadban da kuma ubangiji da ya yarda da ke ba mai fushi akan ki ba haka za a gaya mace da Allah ta'ala ya ce babu bakin ciki a gare su la khawfun alaihim wala hum yahzanun wanda aka zo amsaransa mala'ikun suna gaya masa haka ai kuma sai kaga menene a fuskar sa sai ibtisama sai kaga murmushi saboda an yi masa albushir mai daɗi fala yazalu yuqalu laha zalik mala'ikan ba zai gushe ba yana gaya ma wannan ran haka hatta tantahi ila sama'i sabi'a ya gama fitar da ranfa kenan yana rarashinta yana rarashinta yana rarashinta haka zai tafi da ita har zuwa saman bakwai ailil arabi ala rabbiha za a bujiro da rayin zuwa ga ubangijinta kuma shine mafi sani amma dai ran da aka cira sai an kai sai an tafi da ita sama to idan aka je sama fa idza kana mina ne wajen فلا يزال يقال لها ذلك حتى تنتهي إلى السماء السابعة أي للأرض على ربها yace fa idza kana ar-rajulu sawi idan ko ya kasance to anan abinda bai zo a wannan ruwayan Abu Hurairah bai zo a cikin ruwayan Barrawa dan Azi shine za a bude mata kofa tana kamshi duk inda aka wuce a duk saman da aka wuce mala'iku za su ji kamshi su ce wannan kuma fa sai a ce wane ne dan wane dan wane za a ambace shi da sunansa da aka san shi a gaya wa mala'iku mala'iku su ce daɗi gare shi albishir a gare shi da haka sai an tuke zuwa ga saman saman bakwai a bujiro da shi ga ubangiji subhanahu wataala sai Allah ya ce uktub abdi fil illiyin ku rubuta bawana a cikin illiyun cikin illiyin wanda zai samu matsayi madaukaki kana sai an yi wannan kuma sai a dawo da ita cikin kwanciyar hankali ga kabarinta Allah zai ce alkawari na yi min ha khalaqnahu wa fiha nu'iduhu wa min ha nukhrijuhum taratan ukhra sai a maida ta cikin cikin kabarinta sai a yalwata mata a cikin kabarinta daga cikin kofofin aljanna fa'iza kana rajulun sau'i idan kuma ya kasance mutumin banza ne ƙala mala'ika zai ce masa in yi zo fita rayu ukurji ayyatuhan nafsul khabitha kanat fil jasadil khabith ke rayi ƙazantacciya da ta zan a jikin ƙazantaccen jiki fito ukurji ganima ki fito kina abin zargi wa abshir bi hamimin ghassaq albishirun ki shine ruwan zafi na jahannama albishirun ki shine sirka maki na jahannama shine ghassaq idan ana azabtar da yan wuta ruwan da zai dinga fitowa a jikinsu na tafashashen ruwa da abin da zai narke a jikinsu na kazanta da jinin da yake fita a jikinsu da ɗiwar da take fita shine kuma zai dinga kwarara a wani bututu sai ya gama tafasa kuma sai ya sake shayar da su shine ghassaq Allah ka mana tsari to tun a lokacin za a ga a mata albishir wannan mugun albishir wa akharu min shaklihi azwaj hakan ma bai tsaya ba sai a ce kuma akwai wani ma daban daga irin nau'in wannan azaban azwaj shi ma rubi fala yazalu yuqalu laha zalik ba za a gushe ana gaya mata haka ba hatta ta kharuja har sai ran ta fita daga jikin thumma yu'raju biha ila sama sannan a tafi da ita zuwa sama a hauda ita zuwa sama fasatuftahu laha sai a nemi a bude mata sama fayuqalu sai a ce man haza wane ne wannan mai doyi fayuqalu sai a ce la marhaban bil nafsil khabitha nan ma za a ambace shi da sunansa kamar yadda yazo a cikin riwayar barwa dan azib za a ce wane ne dan wane dan wane asara ta isa gare shi sai an ambace shi na nasabarsa mala'iku su ce la marhaban bil nafsil khabitha kanat fil jasadil khabith ba ma lale da kazantaccen rayi da ke jikin kazantaccen jiki da ya gudanar da rayuwa ba kan tauhidi da bin Allah ba irji'i zamima ki koma kina abun zargi fa innaha la tuftahu laki abwabus sama ba za a bude miki kofar sama ta ɗaya ba ma balle ki kai zuwa sama ta bakwai fa tursalu minas sama sai a iyo ƙasa da ita daga cikin sama summa tasiru ila al-qabr sannan sai a sanya ta a cikin kabarinta nan kuma za a matse ta kamar yadda ya zo a cikin ruwayan barwawo dan azim a kawo mata fununul azabi nau'o'in azaba akwai wanda za a sa kabarin ya matse masa kirjinsa sai kasusuwansa sun sarkafe da juna akwai wanda za a jefo masa kunamai akwai wanda za a jefo masa macizai akwai waɗanda zai dinga ganin munanan halittu suna zuwa ayyukan da ya yi sallar da ya mummuna waɗansu ayyuka da ya munana bai yi su a bisa tsarin da addini ya ce ba za su zo masa a cikin siffa watan mafi muni fi a ƙabahi surati Allah ka manatsar da azaba shi ne Allah ta'ala ya ce la tufattahu lahum abwabus sama ba za a buɗe musu ƙofofin sama ba wala yadkhuluna aljanna kuma ba za su shiga aljanna ba in ji Allah hatta ya lijar jamal fi sammil khiyar har sai ina raƙumi zai shiga ta jikin ƙofar allura ana yawan buga misali ne da raƙumi saboda yana da girman halitta raƙumi idan amale ya cika amale yana da tsananin wata irin girma na halitta ga dogayen kafafu su ma cikakku kun sa abin da yasa zaka ga baka ganin kibar raƙumi saboda tsayinsa ne da gajere ne zaka ga cewa ba karamin kiba ne da shi ba ya fi sani ya girma to amma saboda tsayinsa ne wuyansa ma kaya guda to haka yake to sai ake buga misali da shi a falayan zarona ilal ibili kaifa khuliqat sai ka buga misali da shi to nan ma sai aka ce hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat har sai idan raƙumi zai shiga ta kofar mai ta kofar allura abdullahi ibn abbas akwai wata kira'a da yake kira'a tafsiriya da yake cewa hatta yalija aljummalu yakan karanta shi a haka jummalu maimakon a ce jamal sai ya bumma akan jimun sai ya kuma tashdidi a kayan mimun sai zama jummalu me yake nufi da aljummalu shine alqalas wato hablus safina katuwar igiya wadda ake tukawa ita ake daura irin waɗannan abin nan abin nan labulan da ake sanyawa a jikin jirgin ruwa masu shiga cikin jirgin ruwa a zamanin da ai labule suke juyawa ko lokacin da ba injin ne da shi ba iska ce take kada shi to inda iska take kadawa nan ne sun san yadda za su juya waɗannan tamfol ɗin da suke sawa sama da igiyoyi to igiyar ƙatuwar igiya suke mai kaurin gaske ainun da gaske wanda wata ma hannu ba iya ritsa ta ƙatuwar igiya to ita ce jummalu to abdullahi dan abbasin yakan karanta shi haka hatta ya rijal jummalu fi sammil khiyar har sai in zaka ɗauko irin wannan igiyar ka ce zaka saka ta ta kofan allura ai ba zai yiwu ba abu ne mustahili wato Allah ta'ala yana nuna wa cewa ba za su taɓa shiga aljanna ba ne me yasa saboda kazzabu bi ayatin lahi wasu takbaru anha shi ne abin laifinsu wala ya dukulun aljannata halatta ya nijar jamal fi sandal qiyat malai ce ho gairu mumkin abu ne wanda ba zai yi ba fa kadhalika dukhulukum janna to haka na shiga su aljanna shi ma abu ne wanda yake gairu mumkin Allah ya ce wa kadhalika ai kamar haka aljaza'ul mafkur irin wannan sakamakon najzil mujrimin muke sakan yawa masu laifi waɗanda laifin su ya kai haddin shirka Allah ya ce to ya ce lahum fi jahannama lahum min jahannama mihadu kuma su suna da wata shimfiɗa a cikin jahannama shimfiɗi fa a wa mutum shimfiɗi mihad shimfiɗa a shimfiɗa wa mutum shimfiɗi na wuta jahannama fa ba irin wutar duniya ba ce ba irin wutar duniya ba ce sai da aka ɗauko ɗan ƙanƙanin garwashi aka masa wanki cikin tekuna masu yawan gaske tukuna aka samar da wutan duniya sai da aka sanya cikin teku tekuna na manta adadin ko bakwai ko saba'in duk sai da kowace tana ta farfasa tana ta farfasa ana so a sassauta ɗan ƙanƙanin garwashi to daga jikinsa ne aka samar da wuta da ake amfani da ita أفرأيتم النار التي تورون wutar da kuke cinne da ita kuke yin makamashi to yanzu idan gobara ta kai gobara wuta ta kai wuta ka duba dai volcano dutsen nan na volcano idan yana fitar da wannan aman nasa na wuta zafinsa zafin wannan wutan menene ta farfasa kan ba yana kaiwa me centigrade din da yake kaiwa ta farfasa ha 100 ne ko irin na ruwa to shi nasa ya kai 1000 wanda yake cikin irin wannan ya wuce 1000 ma ko wanda yake cikin wannan abin da suke ce masa magama ta farfasarsa ta wuce misali to fa ba shine jahannama ba kuma dama jahannama a ƙasa take a baya can aya ko wani kasar wanda ya ta yawo ko shekarun baya can na wani bayani na wani ɗan kimiyya a ƙasar rasha da suke yin bincike a yankin ukraine suna bincike a kayan waɗansu abubuwa da aka sanya na tun zamanin tarayyar soviet suna da waɗansu ajiya da suka yi a cikin ƙasa na makamai nukiliya to wannan binciken da suke ne abin binciken nasu ya wuce inda ake bukata ya yi ta tafiya ya ta tafiya har sai da ya kai wani zango na manta adadin zangon da suka ambata to dai ba labarin nake son badawa ba amma shi a ƙarshen lamarin bayani ya yi ce shi mutum ne wanda bai yadda akwai Allah ba saboda shi wa'iyun ne su ne wanda ake ce shi wa'iyun eh marxist kenan ko waɗanda suke imani da wannan marxism ai da ta tsofo tare soviet akan haka take sai ce to amma abin da ya gani da abin da ya ji saboda abin da inda wannan abin nasu ya kai sai na'urar tasu take nuna musu kamar sauti don haka sai suka shigar da wani abu a ciki wanda na manta adadin abin da ya kai a cikin ƙasa ko ya kai wajen over 2000 feet ne na manta dai abin da suka ambata wanda a ciki sai suka ɗauko sautukan da suka ji da suka ɗauko sautukan da suka ji to kunnen mutum ba zai iya jin sautin ba sai da aka je aka sanya shi a na'urori na'ura ta yi ƙasa da shi ta yi ƙasa da shi yadda sautin za ka iya ji a kunnen ɗan adam sautin sai da aka sanya shi wani malami ne a kasan yaman yake ya sami leakage na wannan kasar ɗin dan da an daɗe ana ɓoye shi amma lokacin da ya likin ma ya kai kamar shekara goma sha biyar ina tsammani ko ko shekara sha uku ne kamar haka wallahi saututtuka ne idan ka ji kai da kanka za ka ji akwai sauti na mata za ka ji akwai sauti na maza za ka ji akwai mai babban sauti za ka ji mai ƙaramin sauti kuma kururuwa kawai ake yi na gayar kururuwa na alamar mutane suna cikin wani irin azaba mai tsanani to shi a lokacin da ya ji wannan ne sai ya ce shi mutum ne wanda da ya imani da addini ba bai yi imani da a cewa addini gaskiya ba ne kuma bai yi imani ma akwai Allah ba ya ce to amma yanzu wannan abin da ya ji ya yadda cewa tabbas akwai rayuwa a ƙarƙashin ƙasa kuma akwai nau'in wahala da wasu suke sha a ƙarƙashin ƙasa kimiyya ta nuna masa nan kuma ba imani da Allah yayi ba amma dai yayi imani cewa akwai wasu a cikin ƙasa kuma suna cikin wani hali mai wahala to kaga wannan sai ya zamanto abin da Allah madaukake faɗa nan ganin da mutanen Fir'auna ko annaru yu'raduna 'alaiha huduwan wa ashiya wa yawmal qiyamati adkhilu ala fir'auna ashadd al'adab wannan aya ita ce babbar aya da take kafa dalili a Qur'anance na cewa akwai azabar kabari ai kabari ma'ana ne amma dai an ce a cikin ƙasa za a ajiye mutane min ha khalaqnakum fiha nu'idukum min ha nukhrijukum taratan ukhra to Allah ta'ala ce wa kadhalika najzu adh-dhalimin eh lahum min jahannama mihadu suna da shimfidi daga jahannama wa min fawqihim zawash a saman su kuma akwai wani lullubi shi ma aghdiyatun minan nar ƙasa da sama duk an lullube su da wuta jam'u gashiya wa kadhalika najzu adh-dhalimin kamar haka muke sakan ya ma'azzalimai waɗanda suka jingina ma mahaliccin da ya halicce su shi kadai ya halicce su su kadai ya halicce su ba tare da wani mataimaki ba amma sai da suka zo duniya kuma sai suka sanya masa ke zarni wa man khalaqatu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azid ya kafirce ma Allah kuma bayan butulcin da ya ma Allah to wannan shi ne irin sakamakonsa don haka babu abin da ya ke mafita ga bawa sai inganta tauhidi Allah shi ɗaya ne shi kaɗai cancanci abota masa babu mai tsanya doka ta addini da za a tsira in ba shi ba babu ta hanyar da za a iya sanin saƙon nasa sai ta wasiɗar manzonsa ta yaya za a sani abin da ya gadar na ilimi da ingantaccen hadifi da ya zo ta wajen malamai wanda ya tabbata wannan shine tafarkin tsira ga bawa ubangiji Allah ta'ala ya gafarta mana kurakuranmu Allah ubangiji mana kyakkyawan karshe سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آذانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا أكو تبير الله ودتكاو سلكا للتفا واتو كوبين قرآني قدابيو muna mata addu'a ubangiji Allah ya amsa mata Allah ubangiji ya biya mata bukatunta na alkhairi dukkan wani abu na sharri kuma Allah ya kade gabaranta da kuma mu baki daya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin